السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna takwas ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 muna 21 ga watan biyu shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gumal yan ci gaba da karanta littafin Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila taslimi ka'annaka taraha rubutun marigayi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Al-Albani yau za mu tashi akan darasi na 36 ar-raf'u min as-sujudi dagowa daga sujada ya ne tsarin yadda ake dagowa daga sujada karatuttukan baya idan ‘yan uwa ba su manta ba shi ne azkar addu'o'i falalar sujada su ne abubuwan da muka yi har a cikin falalar sujada inda ɗan adam ke sujada to wannan gurin wuta ba ta ƙone shi da shi za a gano masu laifi a fidda su daga wutar jahannama wanda Allah ya kaddara mai shiga kuma guraben sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi zai gane al'ummar shi saboda duk masu sujada za su tashi da farar fuska a dalilin sujada fararen hannu da fararen kafafuwa a dalilin alwala Allah ya samu dace to in an yi wannan sujada an yi altar an yi addu'o'i ya za a dago daga wannan sujada Imam Al-Albani yace kuma kana sallallahu alaihi wa sallama yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran manzo Allah ya kasance tsirar amince tabbata a gare shi yana ɗago kai daga ruku'u mukabbiran yana mai kabbara yana ɗagowar yana kabbara wa amara bidhalika almusi'a salatahu haka yayi umarni ga wannan mai na sallar wanda dai muka ce akan shi aka gina littafi din ko so manzo Allah idan zai ɗago daga sujada ba kai gurum yake ɗago ba yana ɗagowa ne tare da kabbara Allahu akbar kamar da muka saba ya yi umarni ga almusi a salatahu faƙala ya ce da shi ya gaya mashi ne a cikin hadisin da imam ahmad ibn hanbal ya rawaito da abu dawud bi sanadin sahih mala ya ce da isnadi wanda yake ingantacce la tatimmu salatun li ahadin minan nasi sallar wani cikin mutane ba ta cika hatta har dash dash dash abubuwan da muka yi ta faɗa a farkon karatu har aka zogon da ya ce hatta mai ya sujuda har sai mai sallar ya yi sujada in ya yi sujada hatta ta kuma ina mafasiluhu har sai gabansa sun natsu a cikin wannan sujada kuma ya kul sannan ya ce allahu akbar lokacin sujada ne wayar fa'ura asahu bayan ya yi kabbarar ya yi sujada sai kuma ya ɗago kansa hatta ya sauya ƙa'idan har sai ya daidaita a zaune ɗaguwa daga ruku'u kenan ko mun samu muhalli shahi wa ya rufa'u ra'asahu hatta ya sauya ƙa'idan ya ɗago kanshi ya daidaita a zaune wa kana ya rufa'u ya daihi ma'ahazar takbiri ya kasance yana ɗaga hannayen shi tare da wannan kabbarar wata kabbara kenan na? dagowa daga sujada wace ta farko ko ta biyu ta farko a wani guri muke kace mana duka ai an sar mai tsoro kenan ta farko ko ai yanzu har yanzu muna sujada ta farko ce ko wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan yana dago kanshi ya daidaita a zaune wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha takbir yana daga hannayen shi tare da wannan kabbarar yaushe sai sai a hayanan wani lokaci don haka kabbara tsakanin sujadar farko da ta biyu ita ma ana daga hannu amma ya ake daga hannunta ba koyaushe ba mun faɗa a karatuttukan kabbarar harama kabbarar tafiya ruku'u kabbarar dagowa daga ruku'u wannan su ne kabbarorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya saba su amma duk sauran kabbarorin a hayanan a hayanan a hayanan wani lokacin wani lokacin sai yace maka ana ma wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha takbiri a hayanan wani lokacin yana daga hannu tare da wannan kabbara Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi to in an dago daga kabbarar ya za a yi shine daɗin musulunci ba abin da aka barka kai da kanka in an dago daga wannan sujadar ai ana da zama tsakanin to zaman ya za a yi sai ce to ga hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito in manzon Allah ya dago thumma yafrishu rijlahu al-yusra sai manzon Allah ya shimfida kafarsa ta hagu fa yaqauda alaiha sai ya zauna a kan ƙafar ta hagu wani irin zama yake a tsorace mutuma'innan yana zama ne a natsi da haka in an ɗago tsakanin sujada ta farko kafin a koma ta biyu ana zama ya ake zaman ana shimfiɗa ƙafar hagu ne a zauna a kan cinyar ta hagu kuma a samu nutsuwa a wannan zama ɗin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga hoto nan da muka ɗauko shine hadisin na Bukhari da muka faɗa ko kuma ya furshu rijlahu al-yusra fa yaq'udu 'alayha mutma'innan za ga hoton ga kafa ɗaya nan a tsaye ba ita muke bukata ba ko wannan da take kwance ga ta nan ɗan yatsunta ana kallon su a fili inda zaka juya kai maka kalle ma zaka ga ita ce kafar ka me kafar ka ta hagu so mai sallah ita zai shimfiɗa sai ya bada ƙarfinsa ya kwanta a kanta ta gefen za mu zo karatu a kanta wannan ita ce siffar zama tsakanin sajadodi guda biyu a shimfiɗa ƙafar a kwanta a kanta ɗan yatsun ƙafa su ma ga sunan a kwance ana kallon su a fili wa amara bi zalikal a salatahu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan dai mutumin da ake magana akan shi al-musi'a salatahu faƙala lahu idza sajadta in kai sujada famakkin lisujudika ka tabbata a cikin sujadarka fa idza rafa'ta in ka dago faqa'ud ala fakhidika liyusra to ka zauna akan cinyarka wace daga cikin cinyoyin al-yusra cinyar hagu kaga kenan za a shimfida kafar hagu lokacin da za ka zauna za ga galibi cinyar ita ce take cinye ka so mai tsoka na nauyin jikinka da ɓangaren jikinka ko da cewa na ɓangare na cinya da ɓangaren tafin kafarka zai samu inda zai zauna amma dai cinya ita ce ta ɗauki ka so mai tsoka iya sa a wannan ruwa ya ce masa faƙa'ud ala faƙiri kal yusra sai ka zauna akan cinyar hagu haka na akwai hadisi da imamul bukhari ya rawaito da imamul baihaqi mun ji kafar hagu ya za da ita za a shimfiɗa ta a zauna a kanta ta damar fa yadda aka dama wa kana yansibu rijlahu al-yumna ya kasance yana kafe kafar hagu haka yake mata ita kafar hagu ga ta nan ita ma a hoto ko ita ce a kafe ga ta nan ana ganinta amma ina ɗan yatsunta suke ba a gansu ba ko ina yace wa yastaqbilu bi asabiha al-qiblata da 'yan yatsun kafar su kuma sai su koma su fuskanci alkibla da haka wannan mai hoton inda za ka juya inda yake kallo nan yatsun kafarsa suke kallo don da alkibla ita ce ake kallo to yadda ya tankwar 'yan yatsunsa kenan yana kallon alkibla su ma 'yan yatsun kafar shi suna kallon alkibla wannan shi ne abin da ake da bukata a siffar zama tsakanin sajadodi guda biyu a shimfiɗa kafar hagu a zauna a kanta kafar dama a kafe ta ‘yan yatsun kafar a tankwara su su koma suna kallon alƙibla. hikimar hine kaga tun da baka bada nauyin komai a kansu ba don san kallon alƙibla babu abin da zai takura ka inda a kansu ne za ka zana wani ce to ko da ciwo ko da takura ko da wani abu wanda zai iya cutar da kafa babu nauyin komai a kansu Allah ya samu dace to mun gama ɗagowa daga sujada siffa na farko ita ce ake kira al-iftirash zaman da muka ba da misali a kansu a shimfiɗa ta hagu a zauna a kanta a kafe ta dama wannan shi ne abin da malamai suka sani da al-iftirash tsakanin sajadodi guda biyu wannan shi ne zaman da ya fi shahara ban da shi har akwai zaman da ake shi ne zaman da ake kiransa al'iƙa'u zaman cake al'iƙa'u bainar sajada ta yi cake tsakanin sujada guda biyu ban da wancan zaman in mutum ya sake wannan zaman da za mu yi jawabi a kan shi in dai tsakanin sujada guda biyu ne ya halatta ita sallah a kiyaye tsakanin sajadodi guda biyu zaman da shari'a ta yadda da shi zaman kansa yake tahiyar farko zaman da shari'a ta yadda da shi zaman kansa yake tahiya ta ƙarhe zaman da shari'a ta yadda da shi zaman kansa yake muna da zama ne guda hudu a sallah akwai zama guda biyu tsakanin sajadodi akwai zaman tahiyar farko wataƙila za ka iya sake samunsa ya yi kama da zaman da aka yi bayani a kansa amma dai zama da hima mai zaman kansa sai kuma zaman tahiyar ƙarhe hima zama ne mai zaman kansa ba a so ka ɗauki na ƙarshe ka kawo shi na farko ko ka ɗauki na farko ka kai na ƙarhe so ake kowanne ka ajiye shi muhallin shi tsakanin sujada guda biyu kana da zaɓi ko ka yi irin zaman da za ka yi na farko tahiyar farko hina al-iftirash wanda muka yi magana akan shi ko wannan al'iƙi'a'o zaman take hi zaman take banda tsakanin sujadar farko da na biyu duk inda ka yi a sallah haramun ne in za ka yi tahiyar farko ka yi haramun ne in za ka yi tahiya ta biyu ka yi haramun ne amma tsakanin sujada da sujada in ka yi shi ya halatta za mu tadda a nan gaba za a gaya mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haramta zaman iƙa'a'o shi wannan zaman da za mu bayani in tahiya za a yi haramun ne banda shi har yau akwai zaman da ake kira al-iqa irin dai wannan sunan kuma shi ma haramun ne kuma sun fasa daban ne in mutan da shi za mu yi bayani dan haka zama kusan guda biyar kenan ko biyu sun halatta a tsakanin tahiyya da sujada da sujada irin sa guda daya ya halatta a tahiyar farko wani zaman ya halatta a zama ta karhi sai ce al-iqa'u bayna sajadataini zaman sake a tsakanin sujada guda biyu an sami ingancinsa ne a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito da abu awana a cikin mustakhraj wa kana ahyanan ya kasance wani lokacin dauki kalmar ahyanan kada duk zama tsakanin sujada guda biyu a ga ka take in an ga ka take to akwai matsalar karatu eh ahyanan lokaci zuwa lokaci wata rana a ga ka cake wata rana a ga ka yi himfuda wata rana a ganka a himfude wata rana a ganka a cake wa kana ahyanan yaqa'i yana yin zaman cake yantasibu ala aqibaihi yana zama ne akan digadigan shi ko yana kafuwa ne akan digadigan shi wa sudura qadamaihi da tsinin kafafuwan shi shi ma dai kamar yadda yake a cikin hoto ko an ga hoton za a ga tsinin ƙafafuwan 'yan yatsu duka biyu sun koma suna ina suna kallon alƙibla digadigan su ne tsuwawun mai sallah zai hau kan digadigai guda biyu wannan shi ne ake kira al'isa'ahu to wannan zaman ya halatta tsakanin sujadar farko da sujada ta biyu Allah ya samu dace da haka tsakanin sujada guda biyu zama kala nawa muke da akwai da mutum ɗaya kawai nake so zama nawa zama biyu da wanne da wanne na? zaman take shi ne wanne al'ika'a'u da zaman me na? da zaman al'iftirash zaman al'ika'a zaman take da zaman al'iftirash zaman shimfiɗa ƙafa an shimfiɗa ta guda ma daga kalmar firash ne a yi shimfiɗa ko? al'iftirash yin shimfiɗa alfirash shimfiɗa ɗin ike nan to yin an yi wannan zaman ko cikin ko shimfiɗar ana zaman hike nan ka cika ƙa'ida kawai ka koma sujada ta biyu ko da buƙatar yin wani abu a wannan tsakani ɗin shi ne malam ya kunna wani umarni mai zaman kansa ya ce wujo bilisni inani bai na sajada ta yi wajabcin tsayuwa ko natsuwa a tsakanin wannan sujada in an yi zaman to kuma a yau natsuwa a zaman shi ma wajibi ne ya ce hadisin da abu dawud ya rawaito shi ne hujja wal bayhaqi da imam al bayhaqi bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaquma innu manzon Allah kira da mutum tabbata a gare shi yana tsayuwa yana nutsuwa hatta yarzi'a kullu azmin har sai kowane kashi ya koma ila mawdi'ihi zuwa gurbi shi kada karata huwa Allahu akbar Allahu akbar kaga kahin kan ya gama mai kowa ya tsaya ka dawo to a samu matsala so ake ka tsaya har sai ka ji kowane kashi baya motsi ya gama komawa inda yake shine zaman wannan ya cika wa kana sallallahu alaihi wa sallama yatma innu yana nutsuwa sai wanda za ta bada me hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi kowane kashi ya koma gurbin da Allah madaukakin sarki ya aje shi ya sake cewa Abu Dawud ya rawaito hadisin da Imam al-Hakim Imam al-Hakim kuma a cikin al-Mustadrak yace ingantaccen hadisi ne wa wafaqahu az-Zahabi Imam az-Zahabi da ya bi gyara-gyara akan hadisan da yace ingantacce ne ko ba ingantacce bane aiki shi ma da yazo kan hadisin yace ingantacce ne sai ce wa amara bi zalika al-musi'a salatahu ya umarci wannan da ya muna na sallar tashi in yayi zama tsakanin sajadoji guda biyu lalle ya nasu ya kuma ce da shi wa ƙala lahu la ta timo salatu ahadikum sallar ɗayanku ba za ta cika ba hatta ya fa'ala zalika har sai ya aikata wannan mai kenan sai an samu mai nutsuwa a tsakanin sujada guda biyu don haka kana sujada ka koma ba a samu nutsuwa ba ta cika ko ba ta cika ba sallah ba ta cika ba da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tasimu salatu ahadikum sallar ɗayanku ba za ta cika ba hatta ya fa'ala zalika har sai ya samar da nutsuwa a tsakanin sajadodi guda biyu da aka duk gaggawar da ake duk uzurin da ake ruwa ne ya sauko zafin rana ake mai ake yi dole kana da buƙatar tsakanin sujada da sujada ka samu nutsuwa in baka yi ba sallah bata cika ba Imam al-Bukhari ya rawaito wani hadisi dangane da zama tsakanin sujadar da nutsuwa da Imam Muslim yace wa kana yutiluha wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsawaita zaman yana nutsuwa sosai hatta ya kuna qariban min sajdatihi har sai yayi dab da irin sujadar shi wacce ce irin sujadar da muka taho da ita waccan doguwar sujada da aka yi magana ko mai kama da ruku'u wani ruku'u ruku'un da ya kama da karatu wani karatun karatun bakara nisa'i da ali imrana na ba ali imrana da nisa'i ba bakara nisa'i da ali imrana na wa ahyanan wani lokacin in yayi zama tsakanin sujada guda biyu yamkutu yakan dade a zaune hatta yaqula al-qa'il har mai gajen haƙuri sai ya faɗa a ransa ƙadinasiya ya manta eh kasan akwai masu ƙosawa yana duk ya ɗau taimin a ƙwaƙwalar shi ko tunani yake ya ɗauki taimin kawai motsawa yake kawai ya san kawai yanzu tabbas ka tafi ruku uhi ma tafi ka ɗago kawai ya tafi to in yi haka zai tafi ya ganka a zaune ya da ya tsaya to in ya jira tsuntsun tsuntsun ce to ina gafa ko ya manta a ko kuma dai tafiya ake ya shiga ruɗani ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zama tsakanin sajadodi guda biyu yana yin dadewar da mai gaggawa ko mai gajan hakuri zai sai manzon Allah mantawa yi shi ko ba mantaye ba azkar yake yi a daidai wannan lokaci to na azkar din ake tunda mun ce ba mantaye ba ko sai Imam Albani ya ce al-azkaru bayna sajadataini zikirin da ake tsakanin sujada guda biyu wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadhihi al-jilsa ko jalsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fadi a lokacin wannan zaman wani zama ne tsakanin sujada guda biyu yace to abin da yake fadi an samo shi ne a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan wa Tirmidhi shi ma a cikin sunan wabnu maja shi ma a cikin sunan ko wal hakim ko yace wa sahahahu al hakim imamu hakim yace ingantacce ne shi kuma a cikin littafin shi al mustadrak ووافقه الذهبي إمام الذهبي يقول مشي بايا لفظ حديث ما لم يهدو سكر ويتوش مما ذن الله يكي فدي تكان سجدا قدابيو yana cewa Allahumma farkon addu'ar wa fi lafzin rabbi ko dai ce Allahumma sai addu'o'in su biyu ko ya ce rabbi sai addu'o'in su biyu ko ne ka ɗauka daidai ne Allahumma Ubangiji na ko Allah abin bautata rabbi Allah ubangiji makagin halittata sai ce me Allahumma ghafirli warhamni ko ka ce rabbi ghafirli warhamni sai ka ci gaba da addu'o'in naka mu dauki ta farko Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ani wahdini wa'afini warzuqni waɗannan lafuzza guda nawa kenan guda bakwai ko Allahumma ghafirli Allah ka gafarta min laifin da nayi ka kankare ka rufe kar a bari a gansu warhamni ka tausaya mun kar a mun hukunci da wannan laifin wajburni Allah ka batse ni ka cike barakar da nake da akwai aljabru ita ce na ƙasa inda ka karye baka kai ba to Allah ya batse ka aljabru ita ce kamar karaya shi yasa za ka ga aidin da ake sawa a asibiti ko salative a salative ake kiransa bandeji ko wanda ake sawa a nade rauni ko a nade ciwo shi yasa balarabe yake kiransa da aljabira abin da yake cike rauni in kurji kai in wai akan sa ne saboda gurin ya ci ko ya batse sai ake kiransa aljabira aljabru ne batsewa rabbi gifirli warhamni ubangiji ka gafarta min ka jikaina wajburni Allah ka batse ni ka cika ni warfa'ani ka ɗaukaka matsayina wahdini Allah ka kai ni kan tafarki madaidaici wa'afini Allah ka bani lafiya ka kawar mun da kai Allah ka zaunar da ni lafiya da abokan zamana warzuqni Allah kai mun arziki ka azurta ni waɗannan su ne lafuzan da aka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗi a wannan zama ɗin. Rabbi gafirli in baka ce ba Allahumma kenan ko? Rabbi gafirli wa rahamni wa jiburni wa rufa'ani wa hadini wa afini wa rizukuni. Lafuzan guda bakwai masu tsada da gaske. Shi yasa ake cewa idan mutum ya yi sallah irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. bai da bukata kuma bayan an ce assalamu alaikum ya zauna yake jiran aliman ya mai addu'a saboda duk abin da zai bukata an masa gurbin da zai cikin sallah ko dai yayi hi addu'aul istifta ko dai yayi hi a cikin sujadar da manzon Allah ya ce ya dage da addu'a ko yayi hi tsakanin sajadodi guda biyu ko yayi hi a zaman tahiya ta karhe bayan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin yayi sallama wannan gurare ne da suke da tsada da aka gado da addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dubi addu'a ya dage a cikin du'aul istifta yayi lafzan da manzon Allah ya addu'a sai mai tsada cikin su in kai sujada manzon Allah ya ce duk bukatar ka ka dage ba inda zaka samu kusanci da Allah sama da wannan lokaci kamar kai ne a ce an baka dama yanzu ga ka ga shugaban kasa an kauce ku a hotel a daki daya kun kwana kun wuni kuma sai wahe gari an fito da kai kuma ka je ka samu AD sun saka shi ta dalla a gaya masa fa wannan matsala ta yanzu ba aurore ta ba ai kamar da gidadan ciko wannan kwanan da kuka yi kuka wuni a hina lokacin da ka fuko ne kusanci da shugaban kasa anan ya kamata ka meka bukatarka to kai ma inda za ka fa kusanci da Ubangiji kana cikin sujata inda addu'a ka nema. Bayan an gama sallah, aikawar ka yi mai nisa ne, kuma ya kake cewa to Allah ga bukata ta, ya kana da kusanci baka faɗa ba da ka dawo nesa za ka faɗe ta, so mai bukata mai addu'a ya shiga sallah da addu'a shi. Kana sujada ga yawa Allah, Allah akwai matsala kaza, Allah ka san kaza, amma ina tuni Ubangiji a karɓi bukata ta, Allah a biya mu, Allah al'amarin nan fa'adar na sanake, Allah ina da kwawa, Allah a biya. In kai, Allah ya ga kana gumi, kana jibi, wani na gefe tsaye, wannan ba zai ɗaga ba haka Allah yake so. Mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, Inna Allah yuhibbu abdan lahuhan, Allah yana son bawa mai naci, amma ɗan adam bai san mai naci. idan mutum ya bai kofar gidanka ya kwankwasa sai aka yi cewa layo ba a yi abinci ba ka yi kuru ka bahi gobe ya dawo ita ba a yi ba aka dace ba canji ya ce to da ka je ka dace na dawo ne ko an samu wanda wani irin mutum ne ka ce to ni na kashe kuɗin sai to shi kenan ban matsala ba ma garwa ya dace na zuwa ko ka samu za ka ji ɗan adam in ba Allah ya sa mai ƙarfin hali ba ne ya yi tsoki to dole ne to shi kuma Allah irin waɗannan yake da bukata wanda ba su barin ƙofashi kuma Allah idan ya fuskanta kana da naci sai ya ɗan jinkirta baka saboda yana jin daɗin yadda kake meka bukatar kuna tattaunawa da shi Allah daɗi yake ji da ka wani lokaci in ka ga biyan bukatar ka ta yi nisa ba ta biya da wuri ba kake sawa a ranka to kana cikin bayin Allah da Allah ke so yana so ya ji muryarsu akwai wanda Allah idan ba so ya ji muryarsu Allah ka bani kuɗi sai ce an baka saboda gobe kare sake faɗa Allah bukata ta na yi aure sai ce ga wanci in yi auren zai ƙara ce a masa aure an gama da shi to Allah akwai wanda baya so ya ji muryarsa da haka yana addu'a sai a biya mai bukata akwai wanda Allah so yake ya ji muryarsa sai a jirkinta biyan bukatar nashi to ya kamata mutane muke tsarkake niyya muke din addu'a a gunda muke da kusanci da ubangijinmu sannan muke sa rai Allah madaukakin sarki ya biya mana kalli dai waɗannan lafuzan yadda suke da tsada gafara duk zunubin da kai a rufe rahama a jikanka kar a hukunta ka da wannan laifin amma sakamako da yake mai daɗi idan kana da gibi da baraka sallar bata cika ba ubangiji ya batse ta in azumi ne bai cika ba Allah ya batse shi in kana da tasgaro a cikin karatu Allah ya batse wannan karatu din in an samu tangarda cikin ikhlasi Allah ya batse wannan ikhlasi din dukkan mawajiburni tana dauka idan kana da tawaya da naƙasa a cikin rayuwa Allah ya rufe wannan naƙasar kar a ganta warfa'ani idan kana zaune cikin mutane Allah ya daga matsayinka ba wanda yake son karkanci a rayuwa kowa so yake gyara da mutunci yana da martaba to roƙon ubangiji kake kullun Allah ka bani daukaka Allah ka bani daukaka in Allah ba ka ɗaukaka ba wanda isa ya ƙarfantar da kai wahadini uwa uba Allah ya ɗora ka akan tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim bayan ka faɗa a karatun Fatiha yanzu tsakanin jihiyoyi guda biyu sai kace ubangiji ina daidai ne a hiryar da ni wa'afini Allah idan kai gafara ka mun rahama ka batse ni ka ɗaukaka matsayina ka shiryar da ni to Allah ka ɗaga mun kafa ka kawar mun da kai in nayi ubangiji kar a ce mun damme ka san ka yi laifi kana yi a ce maka don mai hima matsala ne shugaba ya ja ka jikin shi matsayinsa daban ne ka yi laifi amma tsawa cikin mutane me yasa ka yi akwai matsala amma akwai wanda duk abin da aka yi aka kalle ne da aka da kai ai kamar ba a gani ba to yanzu kai ma kana roƙon ubangiji Allah ko nayi a maida shi kamar ban yi ba wa afini ubangiji ka kauda mun kai in an yi laifin kuma to ayi afuwa kar abin ka kar akan lukome akan shi sannan kamin arziki in aka ce kalmar arziki ita kuma tana nufin abinci duk wanda Allah ya ba ma abinci ya fi ƙarfin na safe ya fi ƙarfin na rana ya fi ƙarfin na dare ina ga ya gama arziki shi ka san kuɗi ba arziki ba ne abinci shi ne arziki tare da ce a gurin bahaushe yawan naira shi ne mai shi ne arziki ko amma a gurin larabawa yawan abinci shi ne arziki وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون بانا بقاتر أرزكي شيني صورا كايا أبنسو وما أريد أن يطعمون أصرف أبنسو أكاو شيني أكي كرا فعام أن صرف هكينا أما صورا كايا أبنسو فا هيني رزق وفي السماء رزقكم wa tu'adun a sama arzikinku yake mai sama take ruwa take zubarwa ƙasa ta karɓi ruwan ta fitar da tsirai mai gona ya samu abin da yake da bukata so arziki shine Allah ya baka fa abin da kafa karfin abinci yasa zaka tada yan albahi sun san iya tsawon karansu da an yi albahi kowa Allah Allah yake ko a karɓi hinkafa a samu taliya a samu makaroni a samu mai a samu kaza kada wani abu ya shigo to an samu sabani to in ya kai abinci gida ya ajiye idan Allah ya taimake shi matar ba mai azuwa zan ce wata hankalinsa ya kwanta ba za a sake ce masa ba abinci ba sai ahirin da bakwai ko ya karɓi albashi tun ahirin da biyar ko to in dai za a samu wannan rayuwa take tafiya ba za a ce ba ya kare sai ahirin da bakwai to bai da problem Allah ba da zaba lafiya eh shi kuma aka ce da yake so ya zauna lafiya ya suka zauna da matar suka yi mitin albahi na dai kaza ne in wata yi ya ce to ba ni naira dubu uku ko ba ni naira dubu hudu sai ya sa a je ce ungo karki ƙara ce mun babu in babu matsalar kifi kaga shi wannan ya zauna lafiya kalau ba zantan ya samo ya kashe ba zantan zahi wajen budurwa ba zantan za a mata karin aure ba zantan ba magi ba zantan an bata biya ba zantan mugunta duka yana hannun ki duk abin da kika yi na kiri to kaga mai neman zaman lafiya ya karɓi kullum zafi a gurin sa eh ya dai matsalar jiran da kake so ka janye asusun to daga ranar ne za a samu problem jiran da kace za ka koma kuma ka sai account daban-daban yanzu nan single treasury ne ko kawai a hannun da yake ita kaɗai ce son su gini tara a kan akawun din in kaga an ci miya da daɗi ita ce in ba daɗi ita ce turan da kace kana so ka zare wannan akawun din rabi a hannunka rabi a hannunta rabi a hannun amarya to daga ranar ne za a taryo bala'i ko amma yanzu dai in ba a taryo ba to ni kuma hanyar ce ta zama lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace ibnu majah ya rawaito wani hadisi shi ma da sanadi mai kyau cikin lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi tsakanin sajadodi guda biyu yana cewa rabbi ghfirli ighfirli ko rabbi ghfirli rabbi ghfirli ubangiji ka gafarta min ubangiji ka gafarta min wannan lafazin shi ake ta maimaitawa har mai gajan hakuri ya ce mantawa akai wa kana yaquluhuma fi salati al-layl amma ya fi fadar waɗannan a cikin sallar dare rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli maimaita wannan lafazin to an fi maimaita shi a cikin sallolin dare amma sallah ta yau da kullun rabbi ghfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni warfa'ni ko warfa'ni sanan wajburni ya danganta da abin da ka haddace ta Allah ya sa mu dace to idan an yi wannan addu'o'in ya dagu an faɗi siffar zaman a shimfiɗa ƙafar hagu a zauna a kanta a kafe ta dama ‘yan yatsunsa su koma suna kallon alƙibla ko a cike ƙafafun guda biyu a zauna a kansu a yi waɗannan zikirorin a nutsu idan an nutsu an ƙare a yi ta zama a gurin akwai buƙatar mai sujada ta biyu ko sai ya ce imamul bukhari da muslim sun rawaito manzan Allah yana sujada ta biyu kaga bai da aka koyi sallah a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karka zana wani ne ya zauna ya kitsa da kanshi malamai bibiya su kai ina hadisan manzan Allah in an yi kaza sai me in an yi kaza sai me kuma kana yukabbiru sai manzan Allah ya take kabbara wa yasjudu sajdata thaniya yayi sujada ta biyu wa amara bi zalik kuma ya umarni da yin haka wa ya umarni al-musi'a salatahu فقال له بعد أن أمره بلطم إنان بين السجدتين كما سبق يا تيمش أبايان wannan umarnin na nutsuwa tsakanin sujada guda biyu to ya faɗa cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaito Imam Hakim ya inganta shi cikin Al-Mustadrak Imam Zahabi ya wafaka mashi wa ziyadatu lil Bukhari wa Muslim riwayar ta Bukhari ce da Muslim shine hadisin da ya fara ambata na sama thumma taqulu bayan ka nutsu tsakanin sujada ta biyu ce sai ka ce Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar kuma tasjudu sai kai sujada hatta taquma inna mafasiluka har sai gabanka sun nutsu cikin sujadarka thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sai kai irin haka duk a cikin sallarka yanzu mun samu tun daga shigowa sallah har me har karatun fatiha ko buɗe sata da ikama buɗe sallah karatun fatiha abinda ake faɗa bayan karatun fatiha karatun sura abinda ake faɗa bayan karatun sura a tafi ruku'u ya ake ruku'u a ɗago ya ake ɗagowa sujada a yi sujadar me ake faɗa a ɗago daga sujada me falalar sujadar me ake faɗa me zikiri me addu'ar me zama tsakanin sujada guda biyu in an ɗago a sake koma sujada ta biyu sai maza Allah ta sun mafa'al zalika fi salatika kulliha tunda kai sujada ta biyu dukkanin sauran ka dauki awo daga cikin wannan haka zaka aikata so bai bukata in ka zo raka'a ta biyu ga yadda za a yi a'a in kai wannan a sallar ka sallah ta kare to mafa'al zalika fi salatika kulliha sai ce akwai hadisi daga Abu Awana da Abu Dawud bi sanadaini sahihaini ta hanya guda biyu amma dukkanin hanyoyin sun inganta wa kana sallallahu alaihi wa sallama yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri wannan sujada ta biyu ita ma dagowa ake ba akan ta sallah ta kare ba ko to idan za a dago to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kabbara ya daga hannun shi tare da wannan kabbarar a hayanan amma wani lokaci kaga kenan dagowa daga sujada ta biyu zuwa raka'a ta gaba to ba kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dagowa ba shiru sai ya mata kabbara sannan yake dagowa in yayi kabbara yana daga hannu amma ya daga hannun goyoshe sai ya ce a hayanan wa kana yasna'u fi hadhihi sajda ita sujada ta biyu ai ba ga mana abin da ake ba ko an ce dai an koma an dago a yi kabbara a daga hannu tare da ita ko to wani zai ce to ita sujada ta biyu mai ake fa zikirinta daban ne sai ya ce yana aikatawa cikin sujada ta biyu misla ma sana a fil'ula irin abin da ya yi a sujada ta farko kuma ya rufa ra'asahu mukabbiran sai ya dago kansa yana mai kabbara mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a sujada ta farko na? ya kowa ya shiru mai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yake a sujara ta farko mutum ɗaya nake so daga hannu ya mai bayani na? ai ba na ganinka na? addu'a ne? ɗan su bari ɗan big yayi Naam, bismillah. Wala wani. Okay. Na? Tasbihi. Ina bukatar abubuwa sama da goma ne fa. Na'am, dan agaji. So. Eh, daya. Biyu, amma dai ɗaya ne da har yanzu. ni kuma goma nake bukata na'am bismillah na'am yana sujada na'am akwai nutsuwa a sujadar akwai azkar a a yanzu kawai sujadar muke bukata akwai sujadar ka ce ko akwai nutsuwa akwai azkar abu biyu na yana meke bayansa a cikin sujada uku yana sa hannayensa su kalli gabas hudu yana buɗe hannun shi biyar na yana take in yatsan kafafuwansa shida na anti da goshi su taba kasa bakwai na gwiwa tana taba kasa ko takwas yana haɗe kafafuwansa tara na dinya ai yana cikin sujada har yanzu yana faɗa a cikin wannan sujada ko yana aikatawa a cikin wannan sujadar irin abin da ya aikata a sujadar farko to wawa kan mu bitar abin da ake aikata a sujadar farko ko wanda take bitar abubuwan da ƴan uwa suka tsinta to ne abin da ake tsakanin sujadar ba a shimfida tsintsiyar hannu a ƙasa yana buɗa su ta da ƴar ƙaramar dabba za ta wuce wanda yake bayan sa zai iya hango hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko hakkin hamacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yadda kai sujada ta farko da wannan ka'idojin ka matse tsakanin ƴan yatsun hannunka suna kallon alqibla na kafar kalan kwasa suna kallon alqibla da gwiwa da tsinin kafa da tafin hannu da hanci da goshi sun kalli alqibla akwai zikiri akwai addu'a haka ake so ta aikata a cikin sujada ta biyu wa kan na na sujada now mangane bolla now ya koma sujada to wala ana na manta dai abin da kake bayani ko ban hangi ban hangi abin da yake bukata ba dai alhim da daukowa daga sujada an am daga hannu a hayanan in za a koma sujada ta biyu idan an daga hannu shi ma a hayanan watakil na fatse duka abu ɗaya ne ko da dagowar da komawa kowanne a hayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga hannun shi hadisi na gaba shine da Abu Dawud ya rawaito Imam Hakim yace ingantacce ne wa wafaqahu Zahabi yace wa amara bidhalika al-musii'a salatahu shine ya natsu yayi irin abin da ya sujada ta farko ya sake umarni ga wancan mutumin fa qala lahu yace mashi ba'da an amarahu bis sajdati thaniya kama marra thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbiru wa qala lahu yace sai kuma ya dago kansa yana mai kabbara ya kuma ce da shi masna zalika fi kulli raka'atin wa sajdatin abinda na ma bayani tun daga farkon sallah kai ma abinda aka ma bayani tun daga farkon littafin haka zaka yi a kowace raka'a haka zaka yi a kowace sujada haka zaka yi a kowane ruku'u haka zaka yi a kowane sujada fa idza fa'alta zalik in kai hakan faqad tammat salatuka to tabbas sallarka ta cika bangaren mata 'yan agaji su zagaya bangaren mata 'yan agaji su zagaya fai za fa'alta zalik idan kai hakan faƙadi tammat salatuka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sallarka ta cika kamar ka ce in ba yi wafa sai ce wa in an ƙasta minhu shay'an in ka tauye wani abu ko yaya yake an ƙasta min salati ka tauye ne daga sallarka idan ka yi sujada ba zikiri ta yi ko ba ta yi ba na? ta yi amma darajar sallar ta kai ta mai zikiri so wannan tawayar ya danganta da abin da ka yi wata tawayar za ta rage lada wata tawayar ta muna na sallar wata tawayar tana da buƙatar ma sai kayi gyara a cikin sallar wata tawayar kuma tana nufin sallar kana tahi za a ce ga tsiyar kana dan bata kai abin da za a ce maka ga kayan ka nan ba wata sallar bata wuce tsiya ba kana tahi za a tattaro ta a wurgo ma kayan ka dama bata je ko ina baran sana a karbe ta to in kai sallah kamar yadda muka bayani tun daga farko sallah ta cika in ka tauye to sallar ka ka tauye abu awana da abu dawud sun sake rasuwar hadisi bi sanadin sahihaini wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan mekewa zuwa raka'a ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannun shi wani lokacin wallahu ta'ala alam in an daga hannun ya ake tafiya raka'a ta biyu in raka'a ta farko muka yi ko to zai dago aka sai yana daga hannu ko to sai ayaya ciwat manzon Allah zai tsaga ko da wani abu da za a yi wata kilshi ne darasinmu na sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah madaukakin sarki amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure ubangiji Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin da Allah akwai matsaloli kala biyu ta farko zan faɗe ta kafin sallah ta biyu zan faɗe ta bayan sallah kuma dukkanin ta taimako ce so ta farko kafin sallar masu karatu da kula da masallaci sun ce asusu ba komai a ciki a sai da aka yi rance ɗaiɗaikun karatu da wasu abubuwa ya kai naira dubu uku da haka ‘yan agaji da wanda za su taimaka su zagaya kafin karanta tambayoyi su karɓa abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore na taimako ubangiji Allah ba da ikon taimakawa ‘yan agaji su zagaya wani ne taimako na farko na biyun kuma zan faɗe shi assalamu alaikum Allah ya taimaki malam ya ƙara masa lafiya amin malam ba laifi bane idan liman ya dago daga sujada mutum yana addu'a bai dago ba sai da ya juma e ba a so idan liman ya baro aiki kai kuma a same ka kana wannan aikin dukkanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin mutaba'a ne da fa allati tufidul atfa wat tartib e fa idza sajada فإذا ركع فركع فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد duka da fa yake nufi in yayi ku yi in yayi ku yi in yayi ku yi ba a so a buƙaci tsafani ko dadewa tsakanin liman da kai yana yi kai in yana addu'a da ya dago ka kafe addu'ar da ka dago in ma baka kare ba a sallar nafila a hadu da wannan addu'a din amma abu liman sau da kafa wannan shine bin sallah Allah ya samu dace assalamu alaikum Allah ya kara wa malan lafiya da ikhlasi amin malan satin da ya wuce kayi bayani akan dukkan wanda ya fara wani aikin alkhairi wani dalili ya hana bai karasa ba to ana bin sa shin mutum wanda ya fara sallar nafila sai liman ya shigo aka fara sallah sai ya katse sallar ya bi liman shin malan sai ya rama wannan sallar a'a shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya katse ta sa sallah din idza uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba in an tsaida sallah ta farilla to ba wata sallah a wannan masalatin sai ta farilla ta kan bata na don haka ko ka yi ta ko ka katse ta ko ka karasa ko karka karasa batta nan zero to baka bukatar ka karasa ta in ka katse ta baka bukatar ka ciko in ka ciko karka tambayi kowa ina ladanta malam ina ingancin maganar da mutane suke jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan auren da aka sauƙaƙa ya fi albarka to wallahi ban yi bincike ba baranta na in baka ansa kai kuma inganci ka tambaya ko eh Allah ya samu dace Assalamu alaikum da fatan Allah mai da kowa gida lafiya amin malam tambaya ta anan ita ce kamar yadda aka yi bayani cewa ba a yin alkunutu kullum to malam idan masallacin da kake sallah kullum sai an yi me ya kamata kai kaje wanda ba a yi ala ce miki dakta malam ina bara addu'a domin gobe za mu fara jarabawa dan Allah a sa a sanya mu a cikin addu'a ubangiji Allah ya bada nasara Allah ya sa hali Allah ya sa ta zo da sauki Allah baka ikon karanta inda zai fito da ganewa da rubuta abin da ya dace din. Dokta dan Allah ina son a ja hankalin iyaye akan yanda suke dagewa sai ƴaƴansu sun yi karatu alhali yaran suna son a yi musu aure kuma wasu sun samu mazajen auren Allah ya mai da dokta gida lafiya. To, kuma an ce a ja hankali ko? yana ga wannan magana an yi ta maganganu a kanta kuma an yi ta kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan shi shi umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu mutumin da kuka yadda da addinin shi kuka yadda da halaye da dabi'un shi idan ya zo neman aure fadin can da muka yi magana ita manzon Allah amfani da ita fazawwijuhu ku aura mashi da haka ba a buƙatar delay matsawar yarinya ta isa aure tana son aure kuma bata ce ba tana so kuma ta samu mijin da zai aurar da ita wannan haƙƙi ne akan iyayen su aurar da ita in suka ce ba za su aure ba sai ta yi NCE ko ta yi digiri ko ta fara aiki to duk jarabar da ta biyo ba su suka samar da ita kuma tun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in kun ƙi illa ta fa'alu idan ba ku yi ba ta kun fitnatin fil'ar sai fitina ta wanzu a bayan ƙasa wa fasadun kabil wata riwayar fasadun arid da ɓarna mai faɗi so ɓarnar da take faruwa a doron ƙasa sakamakon dagewar iyaye ne akan ‘ya'yansu sai sun yi karatu sai sun samu aiki tana faruwa ne sakamakon dagewar iyaye akan cewa lalle sai an samu mai rufin asiri za a aura wallahi ma'aunin guda biyu ne kuma su ne in dai mutum yana da addini yana da halayya ta gari a aura mashi duk me zai biyo baya wannan a hannun Allah madaukakin sarki yake kuma kai ma mai gidan ko ke matar mai gidan idan za ku ji tsoron Allah shi wanda kuka hana auren yana ku ba lalle ba ne kun kaiya shi lokacin da ku kuka aure junan to amma dai gaskiya abin da nake kallo shine rayuwa ta koma kowa abin da aka yi mashi ne baya so yawa wani galibi wanda suka yi aure a da wallahi ba su da komai galibinsu in ma za a yi bikin za a ga abokai ne za su ɗauki gwafanni a wuyansu da zana su je su kafa da ƙyar za a yi kuɗi-kuɗi in ɗan iska ne a sai karta da high society a kunna rukoda hike nan bakin abin da za a yi a bikin an ƙare akwati in ka ɗaga ta za ka ga dai ba wani abin kirki a ciki ƙwaya ɗai so in ka haɗa za ka ga cewa duk wani tsarabar ba a yi musu ba kuma mun zo lokacin da yarinya ko firamare in bata kare ba iyayenta suna aurar da ita wata tana junior za a aurar da ita wata tana secondary za a aurar da ita ba a dade da cewa ba sai yarinya ta gama secondary to shi din wanda ya dage he esa ta NCE ta degree ta da ta hi matarsa ba ta NCE ba ta yi degree ba me yasa ya rike ta suke zaune lafiya da ita me yasa Allah ya ba su abinci me yasa kai zaka ce ta kai ta NCE ta yi degree in kowace wani lokacin yayin su ne fitinannu ha'iyo ita ba ta yi karatun komai ba in ka daga ta wallahi ko abcd ba ta iya kai ba zuwa aya amma kuma ta dage ta ce ita ta yi digiri kuma fitinonin nan da yawa akwai su a makarantun nan shi yasa sai a danga an tsallake umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jefa fitina a karatun kafin yarinya ta tsallake karatun diploma ko ta tsallake karatun NCE ko ta tsallake karatun digiri sai ga kaɗan ne suke kai kunyarsu lafiya kalau waɗansu malamai a garin neman maki su lalata su wasu abokansu a garin assignment su lalata su wasu a garin neman kuɗin handout a lalata su wasu a kuɗin mota a lalata su wata ubanta ya kai ta gari kaza ta tafi wuce yan gari kaza a lalata ta wata a anko wata a kaza saboda manzon Allah ya ce illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a dunkule dai lokaci ya ja babu laifi yarinya idan Allah ya mata baiwa za ta iya ɗaukan karatu a kai ta ta yi karatu babu laifi amma a yi mata tarbiya ta tsare tarbiyyarta in ta samu mijin aure kada dalilin karatu ya hana mijin aure matsawar ya cika siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata kuma fitina ba nan ba take yaran da kansu suna auren za su gaya wa iyayen suna son aure amma wala iyayen za su ki musu ni na yi kawunsilin yara da yawa a makaranta suna da buƙatar auren iyayensu sun ƙi akwai yarinyar da ta zo ta ce wallahi ko jaraba ɗaya ba za ta ci ba kuma ba ta ci ba ba wai ƙoƙarin ba ne ba ta ba dai an karatu wake so ta ƙari ta ce wallahi ko jaraba ɗaya ba za ta ci ba da haka duk jaraba da aka yi duka ta faɗi aka sake maimaita ta faɗi aka ba ta probation in ya so ku ce in sake maimaitawa in aka sake maimaita ba dai ta ci ba za ta wuce to ba za ta ci ɗin ba me yasa aure take da bukata ita ta fi kowa sanin kanta don me yasa ba za a aurar da ita ba so idan ba ta yi karatun ba dai a dole iyayen na ta sa aurar da ita so iyaye su ji tsoron Allah musamman yarinyar da ta nuna tana da bukatar aure akwai hadari a ce sai ta yi aure in iyaye ya kamata su haɗa kansu idan uwa ta leko ta gaya wa miji wance ma'aurar da ita kar ka tsaya bincike to aiko na yi tsari kaza in dai uwar ta gaya maka wala ta fi ka hankali ta ga abin da kai baka gani ba idan uba ya zo gida ya gaya wa matar gidan kin ga wance a aurar da ita yo ai kawayenta kaza da kaza a a shi watakil a titi ya jiyo abin da baki gano jiyo ba watakil ya gano abin da ba a gano ba don haka dai duka wannan bangarorin guda uku in waye kawo maganar aure matsawar siffofin da aka faɗa an samu a aurar da yarinya in uwa ta hango ayi aure ayi shine maslaha idan uba ya hango ayi shine maslaha idan yarinya ta hango ai shine maslaha ubangiji Allah ba mu kiyayewa Allah ya ba mu ikon tsarewa karatu da boko da aiki ba shi bane arziki arziki a hannun Allah madaukakin sarki yake tun muna cikin mahaifar mu mala'ika yazo aka busa wa kowa ran shi aka yi umarni ga wannan mala'ikan abin da ya fara rubutawa arziki ne bi katbi rizqihi ajalinsa ya fara rubutawa sannan aka ce wa ajalihi da ajalinsa sai ya ci arziki sannan ajali zai zo shi sannan aka ce wa amalihi da aikin da zai aikata a dalilin aiki ne ake samun sakamakon yasa aka ce wa shaqiyun aw sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna ne dan haka mutane mu wanke zuciyar mu arziki a hannun Allah yake arziki ba a dukiyar da yaro zai samu na karatu bane kuma na ma sha fada in dai ilimi ne ko karatu ne to gaskiya masu boko kawai turanci suka iya ba su da arziki duk inda masu arzikin duniya suke in ka leka su gaba ɗansa za ka tadda su da yawan su drop out ne eh ina ji shekara nawa aka yi mai microsoft ya yake da suna na bill gates ko shekara nawa aka yi yana rike kambun duniya na masu kuɗi kuma digirin bai kare ba bai gama digiri na farko ba in ka daga ka dan ce maka bakin sa secondary wanda bai gane secondary ba wanda da aka daga ya ce mai kuɗi ne na duniya malaman sa suka ce masa kai ba za ka ci nasarar komai a rayuwa ba loser haka suke ce mashi amma haida ya prime minister na wata kasa so kaga kenan ba yawan karatu bane ba yawan ilimi bane ba yawan boko bane ke bada arziki mu ji tsoron Allah a harkar aure a sa tsoron Allah a ga girman Allah in dai an sa tsoron Allah an ga girman Allah dan Allah za a yi Allah baya kunyata irin wannan gidan wallahi ba za su yi talauci ba ba za su ga kaskanci ba ba za su ga walakanci ba matsar an yi dan Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ba mu dacewa